بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سمي نبينا wannan majalisi namu na abubakar ibn abi shaiba da muke karanta kitabun talqin a yau sha sha ɗaya ga watan Muharram shekara ta dubu da dubu arba'in da bakwai wanda dai da shida ga watan Jun ko Julai dubu da ashirin da biyar miladiya. Mala ya ce wani najisu ya sulubu sifatai ne jami'an at-taharata wa tafhira wa yasiru bihi najisan min ghairi haddin fi dhalika matrubin wala miqdarin mawqut yayi magana akan abubuwan da suke cuɗanye cuɗanya da ruwa ya kuwa a samu mai tsarki ya cuɗanya da ruwan har ya zama ya canza ruwan to zai mai da wannan ruwan mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba kamar kwamu ya je ya cuɗanya da ruwa kamar zobo ya cuɗanya da ruwa kamar ruwan liftin liftin a sanya mishi ya zama ruwa kaga wannan ya riga ya cuɗanya in kai amfani da shi wanzu wannan babu laifi za ka yi amfani da shi al'adarka sannan kuma in ya taba ka ba za ka ce da ta taba ka ba duka wannan za ka za ka ci gaba da wato ibadanka da wannan kaya din kuma yanzu ya zuba a waje kuma ba za ka ce wannan abin da ya zuba din sai ka samu shi ruwa ba saboda abin da ya cuɗanya da shi tsahir ne illa iyaka dai abin da malamai ke cewa shine ba tsahir ba ne ba za ka iya zuwa ka ce za ka yi alwala da shi ba wani tsini da mutum ya yi na itatuwa kawai zo ce zai alula da shi kace wannan wani lokaci akwai dan sabani da wasu abubuwa wasu abubuwan an yi itibaki wasu abubuwan ba itibaki ba to yanzu shine zai yi magana akan annajis yace wan najis yaslubu hus sifatayn jami'an ita najasa in ta shiga cikin ruwa to tana kwace ma ruwan sifofin guda biyu ne baki daya at-taharatu tsarkinsa da kuma wata da kuma tsarkakewansa wa yasiru bihi najisan sai ya zama shi din ma ya zama najasa kaga anan a tarifi da muka yi cewa annajis shine ainin najasa shi kuma almutanajjis shine almukhalif li ainin najasa anan da sai da ya ce wa yasiru bihi mutanajjisan da ya dabi kun fahimci ibarar saboda asalin shi ya ce najis ne fa khalafa fa khalafa alma'a at-tahur to kaga shi kuma al-ma'u tahur al-mukhalif lin najasa fa inna ma yatanajjasu la annahu huwa aynun najasa an fahimci bambancin da yace fa yasiru fa yasiru bihi mutanajjisan da yabi sai yace min ghairi haddin fi zalika madrubin wala miqdarin mawqut ba tare da kai wani iyaka ba ba ruwan kace sai ya kai wannan gaban ne zai zama najasa ko kuma ka kawo wani gwargwado wannan abu ne abinda malai yake magana anan yana magana wato canzawa yayin da ake magana ruwa ya canja karka lura da wato kaɗan ko kaɗan ko mai yawa sabanin abu hanifa wannan kamar yana yi ma abu hanifa raddi ne musamman abu hanifa shi a mazhabinsa akwai maganganu akan kaɗan ko mai yawa sannan ko kaɗan ɗin sai aka yi saɓani amma dai shi abu hanifa a karan kansa shi abin da yake cewa sharaɗin shine wato ya in ruwa ya zama najasa ta shiga cikinsa ba ta bata shi ba shine ya zama ruwan ya yi wato ya ake kiran shi da hausa idan ka sa ka cika abu in ka cika in kai haka kaga alamar ruwa ba a cike yake ba in ka daga wannan bangaren kaga ruwan ya koyi ta bangaren ya wani bangare da iska babu komai in yi haka shi ma ya je ɗan bangaren amma in ya zama ko ina ya cika zai zai yi kundin kundin da ruwa haka ko ina babu wannan abin nan to shi abinda Abu Hanifa ke cewa shine yace bi haythu la taharraku ahadu tarafayhi bangarori guda biyu na shi na shi abu zuba ruwa mazuba ruwa ko shi ruwan da ya kasance mazuba ruwan inda ruwan yake bangarorin sa guda biyu baya motsi ta yadda in ka taba can za ga can ya dan ya karu in ka zo nan za kuma shi ma dan sauka shi in ka shiga kawai la taharraku ahadu tarafayhi bi taharruki al-akhar dayan bangaren in yayi motsi to dayan bangaren ba zai motsi ba to wannan shi shine ruwa mai yawa a wajensa wanda in najasa ta shiga ciki shi yana ganin wato za ta fata shi ba amma ruwa bai kai wannan ba to kaga wani shi za ta fata shi shi kuma na almikdar da suke magana gwargwado kamar shi ne masu masu wato kawo sharɗanta kulla masu kawo cewa wato eh, wani kwataniya babba Ah, wannan dai sun gina shi ne akan akan wato ah, hadisi nan shahararre hadisin Abdullahi dan Umar idan kana al-ma'u qullatan lam yahmil al-khabatha Ah, amma mu malikiya mun kaga sai muka tafi akan at-tafriq cewa ah, wato cewa babu magana wani babban tsakanin mai yawa da mara yawa abu maliki yana da mangaru guda uku a babin shi ma Ah, gwargwa- akwai lo- magana da yayi kan hadisin akwai magana da yayi na tafriki yadda shi ah, wato shi ne wato mashahurin mazhab cewa mai yawa sai dai karaha kawai malik yana da maganan kawai mutsa- ah, tsahi- tsahirin ne mutsahiru wanda mai da saka ta shiga ciki ba canza shi ba amma ba ba a gane ba Ru- malik na da ruwaya guda uku ruwayan farko shine kawai mai tsarki saboda bai canja ba ruwaya na biyu kuma shine karaha ma'a wujudi ghairi wannan shine mashhurul madhhab shugana ta uku kuma shine shi ma yayi ya zama najasa ruwan kadari za ku ga kuma wannan ai a ko a malaman mu na gida malikiya za su wanda suka tawo tafan malikiya za ka ga sun samu wannan bambanci ina ganin wanda ya zabi maganar malik ta ukun daidai da wannan hadisin shine ibn abi al-qayrawani shine ke cewa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati il- wa illam tughayyiruhu in kuka duba naja- eh, wato mai mai risala yace wato ruwa kaɗan yunajjituhu qalilun najasa najasa kankanuwa ita ma tana wato mai da shi mai najasa wa in lam tughayyir ko bata canza shi ba wannan saboda akwai bambanci tsakanin ma- mato ah, ruwayoyi ne ruwayan mudawwana galibi ahlul maghrib su suna cewa mutakar bai bai canja ba to wannan yana kan tsarkin sa ruwayan kuma mutanen madina ah, ah, wato ah, ah, afwan ruwayan mutanen ah, maghrib har da mutanen masar su ma suna tafi akan cewa wato eh, in najasar ta shiga in dai ruwan bai da yawa to ya zama mai najasa an gane ruwayan farko su abinda shi wannan mai a- mai mai- mai risala ya kawo wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati wa illam tughayyirhu wannan ruwaya ce ta ta ta, ta wato ah, ahlul maghariba mafi ahlul maghariba su ne kamar ah, la- ah, malikiyan masar malikiyan kuma north africa da malikiyan spain su dai su sun su kairawa da sauransu ruwaya mutanen madina kuma su ne kawai a matukar bai canza ba to kawai yanin tsarkinsa ruwayan kuma wato mashhuriyar mashhurin mazhaba kuma wanda daga baya suka yi- fahimci cewa kamar malik ya ya faka kata wannan ra'ayin shine al-karaha ma'a wujudil aiki saboda akwai maganganu guda uku a wannan babi na la'akari shi kuma da kulla miqdar anan shine maganar Imam Shafi'i shine maganar Imam Ahmad wannan dai kamar da nace suna gina shi ne akan wannan hadisi na idza bala idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan wato ah, ruwa ya kai kulla guda biyu ah, to ba zai dauki ba zai dauki wato ah, wannan ba ba zai dauki dauda ba wannan akwai hadi- magana kan shi kan shi wannan hadisi din akwai magana akan hadisin kafin ma'anansa tukuna. Ibn Abdulhadi bayan ya kawo hadisi din ya gama cewa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahih wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Darqutni wa ghayr wahid min al-a'immah sai ce wa takallama fihi Ibn Abd al-Barr wa ghayruhu Ibn Abd al-Barr tin at-Tamhid yayi magana akan ingancin wannan hadisi da shi da shi da waninsa suna ganin hadisin kamar bai tabbata ba waƙila wasu daga cikin malamai suka ce as-sawabu waqfuhu abin da yake daidai shine hadisi mawquf magana ce ta Abdullahi dan Umar albay albayhaqi shine ya faɗi wannan magana a cikin sunanul kabir kitabu sunanul kabir dinsa yace magana ce ta ta wato ibnu Umar ibnu Taymiyyah shi ma ya faɗa ta mawlan ra'ayi cewa wannan magana ce ta ibnu Umar ba ta magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ibnu Abdul Hadi cewa qala al-hakim amma hakim da yazo ya rubuta wannan hadisi ce huwa sahihun hadisi ne ingantacce ala shartu shaykhaini akan shartin bukhari da muslim faqad ihtajja jami'an bi jami'i ruwatihi duk marwaitan sun yi hujja da su walam yukharijahu ma basu da wannan hadisin ba wa adhunnuhuma ni tsammani na in shi al-hakim wallahu a'lam lam yukharijahu basu da wannan hadisin bane li khilafin fihi ala abi usama saboda sabani da aka yi wajen abu usama a anil walid ibn kafir ruwayan ruwayan da yake daga walid ibn kafir an samu sabani kusan fuska guda hudu yau a cewa ne gobe a cewa ne jibi a cewa haka saboda haka ake shi ake ganin kamar hadisin akwai ɗan cewa a cikin sa wannan hadisi kamar yadda ya faɗa za a ganshi a cikin musan da Imam Ahmad sunan Abi Dawuda sunan Ibn Majah at-Tirmidhi an-Nasa'i sahih Ibn Khuzaimah الدار قطني مسدد الحاكم البيهقي kusan duk sun fita da wannan hadisi a tun farkon magana ingancinsa akwai wanda suka soki lamirin wannan hadisi kamar yadda kuka je an ce ibn abdulbar ya faɗi haka albayhaqi da shi da su ibn taymiya suna ganin as-sawab fihi annahu mawquf ay annahu min kalami ibn umar la annahu min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan magana akwai nazari a cikin ta bari ku ji yanda wato a takaicen da hadisin yake hadisin akwai in kun duba sunan abi dauda inda wanda ke da shi yanzu zai iya dubawa mana sunan abi dauda ina jin hadisi na na 63 sunan abi dauda hadisi na 63 in kun duba za ku ga abu dauda da shi da sauran malamai sun kawo ruwaya ruwaya biyu da kawo to na biyun shi wannan ba a cika samun matsala da shi ba ruwayan farko shi ne ruwayan Hamad ibn Salama shi ne wancan wani rawin namu Hamad ibn Salama daga Asim ibn Munzir daga Ubaidullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yana da yara guda ya da Abdullah ya da Ubaidullah duka su amintattu ne yana kuma da jikoki Umar dan Khattab kuma yana da jikoki guda biyu akwai Ubaidullah al-Umari tsaras imam malik akwai kuma abdullahi al'umari shi ma tsaras imam malik shi ubaidullahi al'umari ubaidullahi ibn asim ibn habs shi wannan jikan sai na umar dan khattab ne amma kuma sika ne shi kuma abdullahi al'umari shi ma ba sika bane saduqun ne sayyul hibbi saboda haka shi yana kurakurai yana kurakurai shi abdullahi al-mukabbar shi kuma al-ubaidullah بالتسخير shi kuma fika ne da shi da malik da ayuba sikhtiyani abu tamima ayuba sikhtiyani sun fi kowa haddace hadisan nafi' maula ibn umar malamai har suna tantama ma tsakanin malik da tsakanin ubaydullah al-umari da su da as-sikhtiyanin a cikin su wa za a iya zaba a ce ya fi kowa haddace hadisan dan ka gane wa girman sa ilmi babban malami ne shi to amma anan kaga wannan ruwaya ba ruwaya sa bace ruwayan kakan wato abin da ya su gaba da shi shi wannan shi wannan da ne ga Abdullahi dan Umar shi akwai Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar akwai Abdullah ibn Abdullah ibn Umar Abdullah ya da ɗansa da kuma Abdullah to wannan ruwayan farko da na kawo mana ita shi wanda shi Hammad ibn Salama yake rawaitowa daga Asim ibn Munzir daga kuma Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Abdullah ibn Umar ce manzo Allah ya ce idan ruwa ya kai kullan nan to shikenan ba zai dauki dauda ba an je dai wannan wannan isnadin sa jabi mufiqat rijal mufiqat akwai dai manganu ta wasu ruwa shi maquf amma wanda suka suka suka dauka hadisi ba ga manzo Allah su ma kansu wato ruwaya su ruwaya ce mai wanda wanda za a karba akwai wasu wasu daga cikin hanyoyi da suka nuna cewa ya ce kullataini aw talata in shakka wannan duka wannan Hamad bin Salama da alama shine ya samu wannan wannan wato dan cikon gaba kan bayan wannan kuma bai zama matsala ba to sai kuma ruwaya da ake da shi shine wanda shi Al-Hakim An-Nasabu yake mana ishara ana sai ruwaya da shi Abu Usama sunansa Hammad ibn Usama shi kuma ba Hamad bin Salama ba akwai Abu Usama malamin su Imam Ahmad ne wannan shi Hamad bin Salama yana gaban su Imam Ahmad sosai yana gaban su wato sun tsare tsare kun malik ne su sun bayawa dan girma malik ne tsammani dan ya rasu ɗari sittin da bakwai ko abin da kama da wannan shi Hamad bin Salama so kaga yana gaban su to shi kuma akwai Hamad bin Usama Abu Usama sunansa shi kuma yana tabakan almajirin ayin malamin su Imam Ahmad ne kamar ka ce almajirin su Malikin to shi da ya tashi rawaito hadisin daga Al-Walid ibn Kathir sai wato aka samu kwangabakon baya a ruwaya ruwayan farko shine sai yake yi daga ya rawaito daga Muhammad ibn Ja'far akwai da ya bude sunan Abi Dawud yawa to in an na dan gaba kuma kan ba sai a 63 hadisi 63 naji Abu Dawud ya kawo ruwaya ce ta da ake rawaito ta hanyar Al-Walid ibn Kathir daga Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ko daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar daga babansa haka ne haka ne ko haka ya eh a wannan na da da isnadi ne za mu sha wuya ka je dan gaba can za ka wajen Abu Usama yawwa yawwa saboda haka kaga wannan shine hanya na farko da ya kawo amma Abu Abu Dawud sai tariki ya kasance ya fada hadisin sun da uku muke duba na na fi so na bira daga wanda yake da shi za ta iya dubawa na'am wa hadha lafzu ibnu ala eh yace wannan shine lafazin shi Ibn Ala da wa qala usman wa hasan eh na'am عن محمد بن عبد بن عبد الله بن جعفر eh قال أبو داود وهو سواء yawwa to shi Abu Dawud yana raj yana raji amma wane
نعم
wa- am am wane wane بن علاء بن علاء mhm
يجي وقال عثمان وحسن بن علي eh عن محمد بن عبد
bin Abbad yawwa to ai shine bai fito ba yawwa Muhammad bin Abbad Muhammad bin Ja'far ibn Abbad eh wato akwai Muhammad bin Ja'far ibn Abdullah akwai Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn Awwam akwai shi Abu Usama ɗaya daga cikin hanyoyi da aka samu sai yake shine abinda wanda Abu da ya fara kawo mana ya ruwaito daga Walid ibn Kathir daga shi Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn Awwam daga Ubaidullahi an ji Ubaidullahi shi wanci dan Abdullahi da Umar da wanda shi ma fiki duka ne daga babansa daga manzon Allah kaji hanya ta dai ta farko sai kuma aka sake samu kuma wata rana sai ya ƙara yin ruwaya sai ce daga Muhammad ibn Ja'far din nan dai daga Abdullahi ibn Umar ba Ubaidullahi ba kaga an sami an sami matsala gwangwakon baya a malamansa na sama malamansa na sama shi malaman shi na sama wato alwali bin kafir banda malamansa malamansa na sama can to sai kuma aka samu kuma kon gaba kon baya akan malamin alwali ibn kafir shi ma zuwa guda biyu na farko yace muhammad ibn ja'far ibn zubair ibn al-awwam kenan sai kuma ya ƙara zuwa yace muhammad ibn ah, ibn abbad muhammad ibn abbad shi sai kuma ya canza yace kuma abdullahi a wata ruwaya kuma ce ubaidullahi kaga shi ma mun samu biyu biyu biyu saboda haka an sami kon gaba kon baya wurin su hudu a ruwaya shi yasa shi al-hakim annais abu yake cewa ah, wa adhunnuhuma wallahu a'lam lam yukharijahu li khilafin fihi ala abi usama ala al-an al-walid bin kathir saboda sabani da ake da shi akan ruwayan da abu usama yake daga walid bin kathir wani lokaci ya ji ya ce abdullahi eh, ubaidullahi ibn abdullahi ibn umar wata na kuma ya ce abdullahi ibn bin Abdullahi ibn Umar kaga wannan kwangomakon bayi wata rana kuma ya ce Muhammad ibn Ja'far wata rana kuma ya ce Muhammad ibn Abbad to kaga wannan duka kuma banga- malamai daban-daban sadaka suke ce suka soki hadisin shi yasa ma watakila a Shaykhan kamar da Al-Hakim ke ke magana jidda na zafatu isnadi ba su fitar da hadisin ba amma wasu daga cikin malamai sun duba sun ga duka waɗannan za a iya gyaggyara su a a tabbatar da su suka ce wancan hanyar ta farko hanyar a asu ibn muzir daga ubaidullahi hanya ce mai kyau za a iya tabbatar da ita sannan waɗannan kuma duka a kwangabakon bayan duka ana kai kawo ne akan fiqat amintattu Eh, in ana maganar shi kamar muhammad ibn ja'far ibn zubair amintacce ne in ana maganar muhammad ibn abbas shi ma amintacce ne in ana maganar abdullahi eh, ibn abdullahi ibn umar amintacce ne in ana maganar ubaidullahi ibn abdullahi ibn umar da amintacce ne saboda haka suke cewa to wannan hadisi ya riga ya tsallake gada an fahimci yadda su malamai suka suka suka yi takikin hadisin wannan a takaice kenan wanda shi akwai wasu yan maganganun amma dai wannan kusan shine a takaice yadda maganan yake saboda haka malamai a tun wajen tabbatar da hadisi suka sami suka samu sabani a wasu na magana cewa maganar Abdullahi da Umar ne amma ni na fa karkata zuwa ga cewa wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai kuma wannan hadisi me yake nufi yana magana cewa a, kuma shi kan shi khilal din nawa ne ake magana tunda wani abu- abu abu mazubin ruwa ne kawai shi kashi malamai sun yi sabani amma magana mafi inganci in kuka duba kitabu at-tuhur na Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam da wasu daga cikin malamai za ku ga sun yi magana Imam Shafi'i ma ra'ayinsa kenan sun ce qilal wa hajar ake magana hajar shine ta kusa da Madina ba wai na mana za akwai wata hajar din kuma akwai hajar ta kusa da Madina da sosai sun yi shahara suna yin wasu wasu eh, wannan eh, randa suna yin randa ne jam'in randa randuna ko to ka ji a buga to suna yin randuna Ah, saboda haka to sun shahara suna yi wasu har ma an samu saɓani wasu su ce mi- lita ɗari biyu wasu ce lita ɗari uku da sittin wasu ce lita ɗari da sittin wane fi yi musa ruwa yanzu kamar wancan lita nawa take a 25 lita shi ne wannan karamin ko wannan wannan zai yi 50 lita wannan zai yi 50 lita to to yanzu a kai ba zai yi ba Ya- yanzu shi wannan eh, dan karamin karamin tanki da da muke sawa a gida shi wannan 500 ne ko su kaga kamar rabin sa misali 250 kenan 250 kamar rabin ah, ah, wannan eh, shi- tanki da ake sawa na na- ya kai mana ruwa a sama na bohol to kamar rabin sa to shine shine eh, wato qailal din wasu haka suke suke wanda nasa a a wannan ah, ka- kulla dai eh to shi ma hawa hawa ne to so ah, su dai anan sun ce wai kamar akwai radul na Ira- na iraki ab- abin abin nan ne abin sanin gir- ah, wato nauyi sun ce da kamar 500 sai dai ban san waɗannan abubuwan ba gaskiya saboda haka to anan wai suka ce manzo Allah yana faɗin cewa idan ruwa ya kai wannan abu- ah, kawai abin da ake magana ifarar da ake sa ka gane kawai shine alkasara ruwan yana da yawa sosai za a ɗiba kuma a ƙara ɗiba kuma a ƙara ɗiba to dan wata najasa ta shiga haka ba za ta ɗauki najasa ba to idan ba ta da yawa ba ta kai wannan ba to shine ake magana cewa najasa ta shiga za ta iya tasiri to shine wannan sabanin da ake da shi na malamai maliki yana da magana guda uku imamu Ash- shafi'i da imamu ahmad su sun ce najasa da ta shiga ruwan da bai kai wannan ba akwai tasiri shi kuma imamu eh, eh, su sauran ahnaf da sauran eh, su kaji ga yanda su suka su ma sun faɗi wannan amma su suka sharadi suka ce yanda za a gane wato najasan shine in ka sami wato ruwan idan ka je wata ba- ɗaya bangaren ka karkada ko ka shiga ka ka sa wani abu a wurin ba zai tasiri a wancan ba in ka koma can shi ma ba zai tasiri a nan ba wannan shi magana Abu Hanifa amma banda haka tsakanin ahnaf su ma akwai sabani wajen yanda za su meye yawan meye rashin yawa saboda wannan dai duk akwai sabani a cikin sa na'am
dangare haka ce cika ne eh saboda idan an ba zai karkata ba ya cika fal kenan kaga na jasa da za ta iya shiga ya zama eh, sai ya zama ko ba eh, ita kanta cikan kaga akwai Abu Hanifa ya kasan shi Abu Hanifa me suka yin magana fa a banza ba eh, wani lokaci kar ku ga Abu Hanifa yana da sa'a wasu rasa hadisai amma ka ba hankali ta raya kar ka ga da kaga magana shi kawai ka ce zan zan ka shuri da ita saboda Allah ya masa fahimta kwarai da gaske ita ma dangare da na jasa ita ma ita ko ba ya magana na yanayin adadin yawan a'a ai abu da yanzu fa kaga fa duk malamai ijma'in malamai yanzu ruwa ana zaune ana ruwa kawai zo kawai bai wukon kwalata ba yanzu ya shiga cikin wannan in dai bai canja shi ba ruwan bai canja ba to yanzu shi ba ana magana cewa yanzu ruwan yanzu ya zama mai mai najasa kamar wanda ya riga ya canja ba wanda canja ijma'i ba za a fahimci shi ba yanzu ana magana wanda bai canja ba to tunda yanzu bai canja ba har zan iya zuwa ma in sha in yi abubuwa na in ba a gaya min ma ba zan sani ba to shine yanzu akwai wannan najisan da ya shiga yana da tasiri wajen ibi- ibada da wannan da wannan komai da shi shine ake da ake ta wannan dabdala eh ake ta wannan kai kawo wajen ma'anar hadisin akwai masu ibnu taymiya shi yana ganin hadisin gaskiya ba yana magana cewa wannan dai an duba maka misali ne ba ana magana cewa wai kawai ruwa in bai canja ba bai canja ba inda ibn taymiya in ya canja ya canja wannan hadisin su a wajen waɗannan irin waɗannan malamai suna magana cewa yana magana cewa ne ruwa idan ya kai inda ya kai irin wannan yawa to shi ma ko kawai yake da najasa najasa najasa na zuwa zai kore shi balle ba- ba- sabani ruwa kaɗan ruwa kaɗan kuma shi ba zai iya kokowa ba da najasa ban ya shiga kawai zai bashi ya zauna a ciki to kuma wannan magana da ibn taymiya shi ma kaka akwai karfin shi to da kaga anan da yace idan kana al-ma'u qullatan lam ya'mil al-khabath wannan kaga ashe na tsari mutum da ke ba da ruwa ba yana ifadar shari'a ba ne a ra'ayin su ibnu taymiya wannan labari yake bayarwa ba yana fa'idar da hukunci na shari'a ba amma a maganan a maganan su kuma su hanabila da shafi'iyya da sauran malamai har su wannan magana magana ce take fa'idar da shari'a kuma asali maza Allah an aiko shi ne bayani kan shari'a ba ba ba dabi'a na ruwa ba saboda haka wannan eh, eh, za su iya yin hujja da wannan to amma abin da zai zai ƙara haifar da wannan da ya- maganar su ibn taymiya kadan sake kadan karkatan mashi manzala ya ce innal ma'a tahur la yunjisu shay hadisin Abu Sa'id al-Khudri ruwa mai tsarki ne babu abin da ke jikitar da shi wato mutakar dai ba aka sami bai canjan ba kuma shi ruwa la yunajjisu shay ga hadisin bi'r mudaa bi'r mudaa ita ma rijiya ce babu wani wani shirin da ake ce sai dai in akwai wani wani ido a can a ina ne asil madda ko kaza kaza kaza duk babu wani tabbas akan wannan amma gashi an sa mata kuma daga baya ta yi kokowa da wannan da wannan najasan ta shiga ta mai da shi kasa shi ruwan ya ya sabo sama kuma an yi amfani da ita saboda haka kaga maganan cewa a mai da wannan maganan ta zama labari da manzala yake bayarwa magana ce mai karfi labari ne ba dan ya faɗi fa'idar maka da shari'a ba yana gaya maka cewa najasa idan ruwa kaɗan ne ta fi zama amma idan ruwa da yawa to kamar ƙasa ne shi ma ƙasa ma ba ba ta barin najasa inda ka ajiye mata najasa a wurin za ta tafi kowa sai ta mai da shi ƙasa shi ma ruwa haka yake iska ma haka yake duk wannan in kaga wuri ya dumame to da yawa to abubuwa ne suka yawa eh dama kaga ko ƙasan ne ko iskan ce zin tari in ta yi yawa kaga ba ta ba ta bari ka ji kaji kaji abin da zai tayar maka da hankali ba amma in kaga babu to ba ta da yawa ne ita ma in ta yawa idza bala kasu kullatayn eh sai ke siwa annahu yukrahu isti'malu al-qalil minhu alladhi la maddata lahu wa la asla idza khalatathu najasatun wa lam tughayyiru yace sai dai kawai a mazhabin malikiya mashhurin mazhabi ke magana inda mun faɗi cewa malika da magana guda uku yace mashhurin mazhabin malikiya shine makaruhi ne a amfani da ruwa kadan alladhi la maddata lahu la maddata ay la ayna yanba'u minhu alma yanba'u minhu alma wato wanda bai da wani wata idaniya ko wani bututu da nace bututu sai zama kamar mu muka yi shi idan akwai dai wani waje da yake idaniyar ruwa ce daga ita wani idaniyar take samun wato asalin wani ruwan da yake kome a wajen wato ba ruwa ne wanda yake kawai a kuma a wajen ba shi kadai wanda yake bai da yawa kaga wannan da ta shiga za ta iya bata shi in kashi ya shiga zai iya baci baci amma ya zama yana da wani dama wani wato asalin inda ruwan nashi ne yake zuwa to ko da shi ne ya lalace shi wancan ruwan in ya ƙara gangarwa zai tafi da wannan najisan ya cigaba tafiya to wannan shine yace alladhi la madata lahu mada shine wanda yake da na asalin ruwa din wala asla kuma bai da wani asali wanda daga gaggare shi ne wato ruwan ke tsagowa eh shi ma dai kamar zaka iya ce mishi kamar idan ruwa wawa kike haka saboda shi kamar da nace mai tsarki ruwa mai tsarki kaga yana kokowa ne da najasa ba zai bashi ba idza kharatat najasatan wa lam tuhayyirhu afwan tiswa annahu yukrahu isti'malu al-qalil minhu ita sai dai makaruhi ne a amfani da ruwa wanda najasa ta shiga cikin sa kadan alladhi la madata lahu wanda ba yi da wani idaniyar ruwa wacce za ta zo ta koro ruwan ta tunkudo shi wala asla ko bai da wani asali kamar koyi da daga nan ki samu ruwan sa idza kharatat najasatan idan najasa ta zama ta ta cuɗanya da shi walam tughayyir ba canza shi ba in ta riga ta canza shi kenan an zo an ji wari ina wari shi kenan yanzu ba za a yi amfani da shi ba saboda ya riga ya canja to amma yanzu ta canza shi abubuwan ba ta canza shi ba amma dai an san akwai najasa a wurin kuma ana da jin cewa ba yi da babu wani wato idaniyar ruwa da shi ke tun ruwan balle a ce ya riga ya share ruwan baki daya to wannan a wajen malikiya makaruhi ne a amfani da shi ma a wujudin ainihi an baka samu wani ba kawai ka je ka a wajen malikiya wannan a ruwaya da ake da shi daga imamu malik kenan yace kamar al-hubbi kamar ruwa na al-hub al-hub jami'in sa shibab asalin sa ina tsammanin kalma ce ta farisiya shi da zaka ji abin ya maka wani abin nan wasu sun ce al-jub al-hub bil ha al-ha al-muhmala haka al-hub sai kuma wal jarra jarra shine kamar wannan randa randa kamar alkhabiya ita shi alhub shi alkhabiyatul kabira babbar randa din kwataliya muke cewa sai kuma aljarra kuma shine dai randa da muka saba sani wasa'il awani kamar ko kuma ruwan da yake cikin wani wani dan mazubi haka wa abarid duris saghir ko kuma wani waje wani rijiya da aka yi haka aka yi galibi dan bukiti ɗaya biyu ne haka take take take dan ci amma sai dama akwai ruwan ta a cikin gefe ko kuma ba ta da ruwa din amma dai ruwa ne da ake samu dan kadan aka fara shi da mutum ɗaya mutum biya ishe shi to waɗannan idan aka samu najasa ta shiga ciki duk kankantanta ba ta canza wannan ruwan ba to makaruhi ne a malikiya kai amfani da shi in an sami wato wani ruwan to sai kenan sai musahabi ka bar wannan amma in ba a samu ba shi kenan ka ci gaba da uzurinka eh amma shi wata ibn taymiya yana cewa shi ma duk ruwan ma shi da ba shi gaskiya shi ibn taymiya yana cewa shi duk wanda ba a samu ma an sami an sami wato wannan canjin ba bai canja ba ɗaya daga cikin ausaf ɗinsa to shi yana ganin kawai ka ci gaba da ibadanka wannan hadisi na ina kana ma'u qullati lam yahmil khabat ibn taymiya yana cewa magana ibn umar ne shi a ganin sa ko kuma in ma magana ibn umar bane wasu na cewa wannan jumla ce ikhbari khabariya jumla ce maza da yake bada labari cewa ruwa yana kokawa da wannan kuma in ka hada shi da hadisi Abu Sa'id al-Khudri zai baka wannan ma'ana da cewa innal ma'a tahur la yunjisu shay mm wala riga na to yace wala yukrahu fil kathir amma ba ba makaruhi bane kai amfani da ah, wa- wato najasan da ta shiga cikin ruwa mai yawa najasa ta je ta fada a cikin ruwa mai yawa bata bata shi ba wuta bata shi amma ya ringa ya ringa girgishi kawai ya- ya- ya- ya wurgo da wato lalataccen shi ya ci gaba da zama mai kyan ya ci gaba da zama to wannan ba makaruhi ne ka amfani da shi ba inda wala yakuru fil kafir kal shiyab kamar wato ah, wannan ah, tafkuna al shiyab dan ina al haw Eh, shine al shiyab Eh, shine kal shiyab sai kuma wal wal ghudr غدر كما غدر غين كمش ضمة دال كمش ضمة غدر جمعنا غدير إيه، غدير شيء دو أن تبكي كقلبي da aka ga ruwan na dan silala haka a waje eh to duk ruwa mai yawa wanda yake najasa ta shiga ciki kamar ka zo rafi rafi wanda yake dan gudana kaga wani yayi kashi a ciki kaga kuma nan rafin gudana yake ba wai tsayawa yake a kuma ba laysa bil ma'ir rakid walakinahu al ma'ul jari da haka wannan ba zai ba wannan najisan ba ka wannan in dai ba ka ji warin bane kawai ka ci gaba da abubuwan da zaka yi na ibadanka wal abar al kibar da kuma wato a a, rijiyoyi manya rijiyoyi manya da aka sani cewa su manya ne dan kawai wannan jajjana jasa ta shiga ciki daga kanuwa ba ta bata shi ba wannan shi ke da babu wani abu akai insha Allah sai ce wa yajma'u awsafahu an yuqal sai dai abin da zai tara maka sufuruwa din shi ne in faɗa maka a faɗa cewa alma'u ala barbai ruwa ya kasu kashi biyu akwai mutulak wa mudaf akwai mutulak shine wanda ruwa wanda ke sakacce ma salaka alaihi sunna shine da in kace a baka ruwa shi za a baka duk ruwa da yake sunansa ruwa wato ba a gama shi da wani ruwan wani abu ba a ce ruwan kaza a ruwa ne kawai wanda in aka sha ana rayuwa da shi ana ba shuka kowa na rayuwa da wannan ruwan to wannan shine ma'ul mutlaq wa mudaf mudaf shine muqayyad ruwa wanda yake an jingina shi da wani abu fa tatahhur huwa bil mutlaq dun al mudaf idan zaka yi tsarki akwai wanda zaka an an danganta shi da wani abu amma ba dan a nuna maka cewa shi wani Allah ce ba kamar ce ruwan rafi ruwan gishiri wannan kaga an danganta shi da wani abu amma kuma ba da bai da tasiri wannan bai ba abu ne mai tasiri abin da ake magana dangantawa mai tasiri kamar a ce ruwan ruwan kamu kaga wannan dangantawa ce mai tasiri ruwan zo rodo kaga dangantawa ne mai tasiri wannan yace fattaqawwur in zaka yi tsarkake kanka ana tsarkake kai ne huwa bil ma'il mutlaq ah huwa bil mutlaq ana yi ne da sakakken ruwa dunal mudaf ba wanda aka jingina shi da wani abu ba fal mutlaq shi ruwa sakakke ma lam yataghayyar ahad awsafihi shine wanda ɗaya daga cikin sifafunsa guda uku bai canza ba bima yanfaqu anhu ghaliban da abinda dama a al'ada an saba suna iya rabuwa da wannan abin wato abubuwansa guda uku shine ɗanɗanansa da warinsa da kuma ah, launinsa Ah, ah, bima yanfaqu anhu ghaliban mimma laysa bi qararin lahu da abinda ana iya raba shi da ruwan ba wai ra- ina- ba mutum ba ba abu ne wanda yake rayuwa a cikin ruwan ba matabbacinsa ne wai wurin ruwan dan ake samun sa a'a shi za a iya rabuwa da shi kamar kamu din kaga za a iya rabu- raba shi da ruwa in kaga kamu kaga kaji suka ka ka dauki ruwa kaji suka inda ba ruwan sama ba to ka san dai wannan ah, definitely an sa suka ne a ciki لأنه ينفك عنه غالبا كما وليس بقرار له شيء السكر ليس بقرار له آه، ba wai ba- ba waje ne da yake tabbata ma ruwan ba wala mutawallidun anhu ko ba wai ruwan ne ya ya- ya haifar da shi ba akwai abu kamar bado kamar kainuwa kamar ah, irin wannan da wasu abubuwa ciyayi da ake samu a saman ruwa to duk wannan ba ba- ba saboda shi ne ba fa da kullu fi zalika al-ma'ul qarah alqarah za ku faɗa bi fathil qaf kaga anan ana magana ruwa tsantsa shine ma'ul khalis ruwa tsantsa ya shiga ciki za a ibada da shi wa ma taghayyara bi tin da kuma abinda ruwa wato kasa ta canza shi la'annahu qararu saboda ai ruwan na rayuwa ne a cikin kasar da haka ba za ka raba su ba suna da alakan da ba za su rabu ba da haka dan kaga ruwa yanzu ya bata ruwan rafi yanzu za ka yi ibada da shi za ka yi komi za ka yi da shi sai da ka ce tsafta ko wani abu kai kai kwalara ko kuwa wani wata magana ce daban amma dai ibada za a yi da shi saboda limaza li'annahu qararun lahu wa kadhalika ma yajri 'ala al-kibrit haka abinda ma yake tafiya yake ruwan da yake gudana akan wajen wajen wajen farar wuta haka waje ne haka kibiriti ne su shi da hausa ne eh farar wuta ce a me kace eh da turanci nake san ce ya da wani suna ai wanda suka ke musu da su ji kibiriti to ko ba duba kan mutum mai musu karambani ba zan shuru ma na suna shi kenan to akwai wani suna kamar da jina faɗi kibiritin ruwan da yake gudana akan irin akan security wannan duka ba ba matsala wuri ne da nan ne hanyar sa eh bani ba oh yawai turancin kake magana ba musu turancin su ba musu abin su mata kallon fi gairi fandi a tabil ajaib eh kan wanda ce an shiga karan bani kuma wa ma taghayyara bi tulil muqti da kuma abin da ya canza saboda tsawon zama a wajen ruwa babu yadda za a iya zo ka sa ruwa a waje ko a randa yau ka sa gobe ka sa jibi ka sa sai ka zama gefen yana yana wani santsi shi kuma wani santsin ruwan ne ke daskarewa Allah yana haɗa wasu abubuwa zai tare su halittu a wurin in ka bashi sai halitta zaka Allah ta lami kaga da misali to shi kaga wannan me ya faru ya in daga bayan ka zo kana kana ta wawancewa da sauransu ko kai ruwa ya canja saboda wannan abubuwa zaka ce ai ya canja amma kuma ya canja ne da abin da yake ulul mukti ne tabbata da ya a wajen shi ya je jawo mushi wannan la'annahu mutawallidu an muqtihi saboda wato wannan abin ya ya samu ne saboda saboda tabbatar ruwan a wajen tabbatar da ruwan ya a wajen shine wato ya samu kamar me yace wa mata gayyara bi dhuhlub ya ake ya lokaci yake ko kace ad-dhuhlub ko kace ad-dhuhlam ko kuma ce ad-dhihlib duka wannan lokaci guda uku da kowane za ka iya faɗi da abin da wato shi ga sauƙaƙin a kainuwa kainuwa ne kasance shi ne al-khabara alaci ta'alu alal ma wanda take alaci ta'alu ma wanda take zama a saman ruwa shi ne kainuwa da shan Allah to kaga wannan dan kaga ruwa ya riga ya jirkice da kainuwa ko da bado ko da meye wannan duka za ka yi ibada da shi saboda tsul muksidi yana rayuwa a wajen la'annahu min babi mukti saboda abin da ya jawo wannan saboda tabbatar sa a wajen zaman da ya aure wa man qalaba an al'uduba da kuma ruwan da ya canja daga dadi ga radiya garawun sa ila al-milhi zuwa zuwa zantsi la'annahu min ardihi saboda ai shi wai ne zai same shi yana rayuwa a wannan kasan gurin dan haka tunda tunda shine asalin mai gidan haka dole a hakuri da kuma yanayin da ruwan sa in ya canja ya zama ruwa ne mai zartsi kuma shikenan kaga wannan kuma ba za ka ce za ka iya Allah saboda da shi ba wannan matsala kaga shi da kansa shi ba mu wannan kaida matsala shi ba mu wannan kaidan hadisin al-ma'u tahur al-hillu matatu hadisin ki eh a da a ka kuma eh huwa tahur ma'u al-hillu matatu yawa an ba ka ba shi a ce kuma duk ma je abun والطهور ما هو الحل ميتته shi matsala shi ya bada wannan tunda ai matsala ya riga ta cewa wato ma'ul bahar dole akwai gishiri amma kaga yadda haka matsala ya halatta sai aka da abin da ke ciki kuma an san dole akwai su irin su at-tuhluq su dan kainuwa da su bada duk da ciyayi da akwai a ciki amma matsala bai yace ta za iya mai tsarki ne tahur kaga ya tabbatar ma tahiriyarsa da mutu tafhiriyarsa wato man qalaba an al'uduba ila al-milh li'annahu min ardihi wa tuli iqamati da kuma tsawon zama da yayi auren mala cewa yadkhulu fihi al-ma al-musta'mal kuma ya ruwan da aka amfani da shi ya shiga cikin wannan shi ma ala karahati isti'malihi ruwan da aka amfani da shi wani zai amfani da shi daga baya kai maka ka amfani da shi wannan kusan magana ce ta malamai shi ma da zama bashi assignment a bashi assignment a samun ko a salin a assignment assignment Eh, a bashi an bada aiki wa yadkhulu fihi al-ma'u al-musta'mal ala karahati isti'malihi ruwa da aka yi amfani da shi yace ah, ruwa ne mai tsarki duk da dai an ki a yi amfani da shi din amma wani ya amfani da shi kuma kai ka zo ka amfani da shi akwai sabani na malamai wannan insha Allah su za mu jaraba magani wancan dai kun ga- kun tafi bonus wannan dai in ba yi ba to ni ma na zo da cikin shi kenan a ci gaba wa yadkhulu fihi al-ma'u al-musta'mal ala karahati isti'malihi a daga cikin ruwa ruwaye masu tsarki shine ruwa da aka amfani da shi duk da dai makaruhi ne a mazhabin malikiya ai amfani da shi tunda wani ya amfani da shi shine muka ce a je a bi mu da manganin malamai akan wannan وكذلك القليل الذي لم تغيره النجاسة هكذلك ruwa kadan wanda najasa bar canza shi ba ya sake dawo da kai ne a baya ruwa ruwa kadan da najasa bar canza shi ba ruwa ne mai tsarki sai dai kuma makaruhi ne amfani da shi kamar yadda ya faɗa maka a baya sai ce wal mudaf malam banani eh fihi al-ma'u mustamal ala qira'atin banani ana ma aka manalihi to kuma yana ku yace
ala qira'atin banani al-akrati isti'mali eh eh a ba laifi kamar ni ma a wani lokaci na taɓa ganin wannan wannan nuskar ba komi ina jin eh, zan zan tabbatar da shi insha Allah in na zo kafin fara karatu sai a jira mu sai mu ta hakikin sa yace wal mudaf shi kuma ruwa wanda yake an jingina shi da da wani abu naqibul mutlaq shine kishiyan ruwa sakacce huwa ma taghayyara awsafuhu shine abinda wato ɗaya daga cikin ya kamata ce ma tagayyarat haka ne ce tagayyarat ma tagayyara ce to da ila haka ne ke asalin na'am
mata ne ma tagayyarat ko ma tagayyara eh amma dai kaga larabci shi ma tagayyarat awsaf saboda awsaf ai jam'i ne kuma ita kanta ma san ta ma ai sifa ce Mm. wa huwa ma tagayyarat awsafu amma kuma tsawon lokaci ana samun dan haka baya a larabcin ba ba wai ba wai kafi ɗaya ne ba Mm. wa huwa ma tagayyara awsafu shi ne abinda sufafin ruwan ya canja au ahaduha ko ɗaya daga cikin sufafinsa min mukhalifin ya canza saboda abin da ya cuɗanya da shi mimma ya fakku anhu galiban da abin da a galibi a al'amari an san yana iya yana iya rabuwa da shi yace wa zalika bi hasabil mukhalif lahu wannan ya danganta da abin da ya cuɗanya da shi ne in mai tsarki ne to ya mai da shi mai tsarki ba mai tsarki ba in kuma mai najasa ne ya mai da shi mai najasa wa ma taghayyara bi za'faran abin da canza da za'farani za'faran shine wato wannan eh, eh, eh, eh, na ai talake to wa huwa ala darbaini to ashe ne na je ga ku ko wa huwa ala darbaini shi ruwa wanda yake eh, wanda yake cudanya da abin da zai iya rabuwa da shi galibi ya kasu kashi biyu akwai mudafu najisin wa mudafu zahir akwai abin da yake ya da- an danganta mishi najasa najasa ne ya danganta zuwa gare shi abu kuma wanda ke mai tsarki ne ya danganta zuwa gare shi wa zalika bi hasabil mu haka ne ko Mm. wa zalika bi hasabil mukhalif lahu wannan ya danganta da shi abin da ya cuɗanya da shi din wa ma taghayyara bi za'faran abin da ya canza da za'farani wannan dan jan abin da daga baya eh, eh, wani shukan da daga baya ke tare da shi za'farani dai kusan ai, an san shi Mm. bi za'faran aw usfur usfur shi kuma za ku san za ku gan shi yalo yalo ne haka rawaye rawaye haka riga mu asfar shi ne a yau riga wata take akwai da ita ma akwai shi ma akwai da Eh, to to duk duka dai abubuwa ne masu kanshi duka wannan abubuwa ne masu kanshi da akan sa a cikin ruwa to idan aka sa wannan wani lokaci yakan shiga sai ka ga bai canja ma kala din ba amma dai za a cika ta kanshi din irin irin wanda suke ma'amala da yan gabas yan gabas din da yan Maiduguri Eh, wasu na cewa dai wai akwai gyaran ma da suke wa mata in suka yi wai haba wadansu ma sai kan zama kanshi yake yi haka ne eh sai na gumi ko to to to au kafur ko kuma kafir shi ma wannan an- an- ana iya sawa a cikin ruwa au gairi da usfur shine ne da ce shi ma kala ne haka za ka gan shi ko dai zama irin za'afran ko kuma ya zama yana da rawaya rawaya haka au kafur ko kafir aw gairu zalika min at-tib ko abin da ya kama da wannan na na wato ah, ah, turare kaga waɗanda abubuwa ne masu tsanci in suka cuɗanya da ruwa za su iya rabuwa da ruwa in sun canza warinsa sun canza launinsa ko sun canza yanayin rihinsa eh, mai rif da allam da kuma guda uku abu'am da kuma wato ɗanɗano in suka canja to kaga su tunda yanfaku an ghaliban su a wajen malikiya su wannan ba za ka yi Allah da shi ba wannan ne muka zo wajen sabanin nan na sa magariya da waye za mu zo kan shi insha Allah aw bi labanin ko kuma abin ka sa wato a nono ko madara ka sa a cikin ruwa sai ya canja kaga wanzu za ka ce ruwan madara sunansa eh in za ka sha shayi ai shayi sunansa ba wai kan ce shayi akwai ti akwai shayi shayi shine ruwan gudu shi kuma ti shi ne annin ma mushi wadana aw khallin ko kuma wani abu wani tsimi haka kai ko kunu ko ko kamu ko abu irin wannan ka sa a cikin ruwa aw bi shay'in min ma'i'at ko kuma duk wani abu mari wanda yake ruwa ruwa ka zo ka hada shi da wannan ruwa din ya canja awul jamidat ko kuma abin da yake shi daskararre ne daskararre ne amma da ya shiga sai ya canza sai ya canza ruwa din shi a daskaran a yake amma eh to a alam ka gashi wannan jaruwa kake shi shi ba hasken ba yake haifarwa ba eh eh to amma kuma ai wannan zai zai zama in ba da shi ba za a yi jaruwa ne ba zai jaruwa ai shi da abin da yake ruwa abu shari'a da abin da ke da wahala a rabu da shi to to ba a sa muku haraji addini ba sai a sai a dauke muku shi ya zama kaman babu shi لأنه مما خالقه saboda wannan abubuwan da muka ambata maka ya daga cin abin da yake cudan ya cudanye ruwan ma ya faku anhu galiban kuma zaka same shi yana iya rabuwa da shi fa shubbiha bima'il baqilla kun ga abin da yake ga muku na na shigo qiyasu shabihin wannan in kuna yawan karanta littafin al-qadar da ina yawan yi shi ce kaza saboda aka kamanta shi da kaza yace fa shubbiha bima'il baqilla sai aka kamanta shi da ruwa na wato dangin dangin wake baqliha dangin abu mai wake gujiya ko eh, gyada ire-iren su in ka zo ka dafa shi in misali ka sa ruwa- ka ka sa wato gujiya a wuta ka dafa to daga baya ruwan za ka dauka za ka ga dan canja za ka yi azza da shi ba za ka yi azza da shi ba yace to kaga ai za za a iya raba su da wannan tunda za a iya raba wato sun yi kama da wannan tunda shi ma wancan ba zai zama ruwan da aka azza da shi ba to shi ma an yi tashbihin sa da wannan din kaga wannan qiyasu shabihin ake kiran shi ba qiyasu dilala bane ba kuma qiyasu illa bace fa huwa tahir zai zama yana da tsarki kai mutahir ba mai tsarkacewa ba na wannan acid ne ko kuma za a yi wannan
a ba a da ne zan fasil abin zan fasil bai ai akwai alai tibaru sahih akwai abin lura mai ingantacce Eh, shi qiyasu shafihi na ba ko yake zama fasil ba A da yawa ma mal- nan ce maka malamai duk abin da kaga an samu sabani mai yawa wanda zaka ce kowa fara da yi zaka same shi galibi da fuqahu qiyasu shafihi ne za a ce kaza ni sai na ga ya mun kama da kaza sai na sai da sai na rizkar da shi qiyasu shabihi ne wa ilhaqi wa wa, ah, ta'sis munasaba kawai tsakanin wannan da wannan akwai abin da dan hada su to sai in hada su in hada su zama abu daya shine qiyasu shabihi a ce fa huwa tahirun idan sun zama masu tsarki ghairu tahirin ba mai tsarkakewa ba to yanzu mun zo akan wannan matsala ah, matsala da muke cewa malamai sun yi sabani ruwa idan ya canja da wani abin da yake mai tsarki abu ne mai tsarki kamar dalbejiya kamar wato shi eh, yan maiduguri dan tare da shi ya dan sawa kamar eh, mata suka sa eh, wannan a ciki eh, magariya a ciki waɗannan abubuwan idan suka shiga ne ne maganin malamai a kan shi yana yana wannan ko baya yi in ya can- zai canja da wani da sa mashi wani abin da kai kaga za su iya rabuwa ya faku an to galiban to a wajen imam malik da wajen imam shafi'i wannan ba za ka yi azza da shi ba ka je ka ci al'adan ka da shi wankan ka mai jin daɗi da waye ka je ka ci amma alwala da waye duk ba za ka yi ba wannan a wajen imam malik da imam shafi'i kuma riwaya ce daga imam ahmad ibn hanbal riwaya ce daga imam ahmad ibn hanbal amma abu hanifa da kuma mashhurin mazhabin imam ahmad ibn tabiya kuma wannan shine zabin sa yace suka ce a ba haka bai ce ba a zauna dai kai akan da shi wannan hal kharaja an musamman ma am lam yakhruj ya fita daga asalin abin da ake kira shi da ruwa ko bai fita ba dan kawai yanzu na zo na sa kawai magariya a ciki na zo na sa dan mayanar madara ya dan shiga ciki ya dan mai da shi fari haka ya dan yi haske wannan in ka zo zaka kira shi da ruwa ko ba zaka kira shi da ruwa ba dan sabulu ya zo ya shiga shi ne as-sabul as-sabun as-sa'il shine liquid soap da ake yi ko kuma as-sabulu salab wanda yake shi natijan wannan shine yanzu misali in ka zo mace ta zo samu irin wannan ruwan kaga galibi suna sa abubuwa a ciki in ta yi dole ce ta samu wani wani musamman ta yi barka tsaki ta da shi koko a'a za ta iya wani yi da wannan kai ma yanzu da yaro ka zo kai wankan jaraba za ka iya zuwa kawai haka nan da sabu da bai ka ci ka ci gaba da an ta ya saka in ka gama kuma ka ji abinka ya yi ko bai yi ba ba fa na ce wai ka sa wai- wai wai sabulin daga baya ka dauko wai mai kyau ka a wani ba yana ba wace magana wannan ba a magana wannan ana magana ga sabulu ga komai kawai kai ka ce wankan jaraba kake kai ta wankewa kai dauko ka wanke ka dauko ka wanke haka to wannan shi yanzu akwai shi ko ya yi daidai ko bai daidai ba a wajen bai daidai ba to wani wani a ba da dama sai a magana ko eh to wani ya ce wani abu ku gani na kuma sai mu yi duba da sufofin abu da idan an sa sabulu din a a dama ka san ijma'i malamai inda ya canja zuwa guda uku su ai ba su ba ana magana da ya shiga ya dan canja amma ba canja wanda zai fita da shi daga ma'anar ruwa ba yanzu idan kika sa yanzu ah, madara a shayi ai kai daga gaji ka kasani ma a bakin ma ba nauyin ba ɗaya ba ya canja ai yanzu ruwa ah, ah, ah, ruwa mai zafi da in ka ɗauko ka sa mutum kuza ka dinga juyawa ai kai da kanka in ka ɗauko da bambanci haka wannan canzawa ne bil kulliya har da an musamman ba shi wannan a cewa ake bai fita a galibi mata su fi fahimta wannan saboda su su wani abu su ya fi shafa bai fita daga ya kun sa su aka yi musu shi bai fita daga ma'anar ruwan ba Ha- har yanzu wannan ruwan da za a samu shuka shuka za ta amfana da shi ka fahimta yanzu ruwa da aka samu dan sabulu ya shiga ko wani abu in ka samu in dai ba sabulu yayi yawa ne ba inda aka samu shuka za ta iya amfana da kuma wannan sai mu kiyasin da ake cewa eh, shabai to
ai idan ruwa ya kai kullace eh shi ma ruwan tun da bai canja ba za mu iya amfani da shi a wajen ibada To, to shi yanzu ya dawo daga malkiya, shi ya dawo daga rikin malkiya. Eh, To, wato, um, na ce wa Abu Hanifa da Imam Ahmad su ma- ra'ayinsu irin wannan ruwan za ka yi amfani da shi, ba kawai a kanka. Ah, Sun kawo hujjoji da yawa. Ibn Taymiyyah wannan na shi ikhtiyarinsa. Ya ce, Ubangiji da ya zo ya ce, Faramta jiru ma'an, ba ku samu ruwa ba, cewa yi ma alma. bai ce wani alma'u kaza kaza kaza da kuke kawo ba so kawai abin za ku je ku duba hal sadaka alaihi ismul mahi amla ya gazgata a kira wannan abin da ruwa ko bai gazgata ba dan kawai na ta dalbijiya na yi wanka na dauko ruwan na jiya da wani dan daci daci ko ya na dalbijiya saboda zaman shi ne a wurin in dai sunan shi ruwa ko dan sabulu sabulu ko sabulu sabulu in dai sunan shi ruwa wajen ibn taymiya da imamu ahmad da imamu abu hanifa za ka yi amfani da shi sun kafa hujja da abubuwa da dama ya ce ai gashi an yi umarni matsala ya umarni a da za a wanke yarsa a sa wato asidar a ciki eh matsala yake cewa iksil da haka latan au hamsan au aktara min dalika au aktara min dalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhira wa fil akhir kafura ku sanya a wankin karshe din kafir ka kafir ba ka kuma jins wanki wankan wankan gawa da ake ai jinsin shi jinsin wankan tsarki ne saboda ya je gaba da ubangijinsa da cikin halin tsarki me aka sa a wurin asidar aka sa kuma tun a zamanin ma'aiki mata sadaka sun saba in za su yi gyaran su za su yi waye za a yi za su yi wankan tsarkin su suka ɗauko wasu ɗan sinadarai su ɗan sassa a ciki saboda abubuwa sai da gyara suna yi to kaga akwai qiyamul muqtadi liman ihinna akwai dalilin da za a hana su da an za a hana su ba a hana su ba me ya aikin haji duka idan ya tafi duka zai je zai wanka za a ce duka yan sa wadannan abubuwan ya yi wanka saboda zai shiga ne zai gumi zai waye da sauransu wanda zai dan rage wuce abubuwa to shine sai imtiyaz kita to tunda dai wannan yayin nan da ma'anar sa suna al-bab to ko da yanfaku anhu ghaliban walakinahu lam yukhrijhu an musammal mahi bai fitar da shi daga ma'anar shi na ruwa ba da sunansa na ruwa ba wannan kawai dan wanda ta yi wankan jaraba ta da shi wanda wanda ya wankan jaraba ta da shi yayi wanda ya wankan hailata da shi yayi wanda ya wankan biki ta da shi yayi komai yayi akan wannan a ra'ayin su eh ana kan kaje kamar zaka fara fatawa in ka dauka wanda ra'ayin to sai ka sanya zaka fada in ba ka ka mutane fa sai sai ga can gaje ya ta ibada mutane wannan ba ni ma ba wannan ni wannan ra'ayi ya fi karfi a waje na gaskiya ni ni ya fi karfi a waje na dan kawai ce dan wani abin da bai kai ya kawo ba bai canza wani ma'ana ruwan ba dan wasu abubuwa sinadarai ta sa a ciki ta zo ta yi wankanta da shi wataƙila ma na magani ne kawai da me zan kallafa mata sai ta sake yin amfani da wani wani ruwan kuma ka ta yi wankanta kawai wankanta da ya isa ta yi allon ta biya yi ba wani abu kai insha Allah kasudi ya samu ya samu na a to ai mu to ai mu zafu to ko mene ya zama mudafun yake da ba yanzu ba gashi abuwa muka ce mudafun a ce ruwan rafi ba ba mudafun bane ai shi ma ya faku an mu galiban da amma can magana ce ta wasu muka habu ka hawo na eh na wannan shehun da aka sai na kira shi eh idan kwanan su sa kenan a a bai zama ba dan me bai zama ya shehun aka
a to to
sai kira a na kira fi siya fi siyaqin nafi tafid al-umum eh to amma kuma ga nasoshi da nasoshin da suke magana kan najasa kuma ta ta ta zo ta ta zama wato abubuwan da zai kawo ta ayyuka na ajiyar haka innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay bai bai bai najasa ga ta ana ganta ayniya shikenan wannan ruwan ya zama mai tsaki magana saboda in karuwa ai akwai kadu asbabu wurudul hadith dalilin da yasa aka samu hadisi da ai magana tabir tabir buda ake magana tabir buda ce in ka koma ah, gashi nan ina kusa da ni bari bari ka ji yanayin hadisi sosai ka ka ji yanda yake ah to gashi ah gashi hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace cewa ana tawadda min bi'r budaa wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wal-natan wa luhum al-kilab yace ruwa ne da ake rijiya ce da ake sanya wato kurzugun mata da kuma wato abubuwa na masu doyi da kuma nama maki na na wato karnuka sai da lace innal ma'a tahuru la yunajjisuhu shay ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ne babu abin da ke sa shi zama najasa so kaga yanzu wannan yana magana inda yake inda ke ko- kokowa ne da shi najasa din fa innahu yughalibu fi nafsihi bil an-najis yughalibu zai rinjaye shi daga baya za su yi kokowa amma daga baya sai ya mai da shi kasa wannan shine kawai ake magana ba wani abu ba inda a lokacin da take ganiyar ta ai kaga ba a da ba a zuwa a fahimta ita sai an riga an sami karancin ruwan ko wani abu ake zuwa a ce to ya ta riga ta sani ko a lokacin sai ka wannan da akwai alisa da da yawa a ciki na'am kuma da zaunan da ake sake taucewa na'am zai shi ba ma eh in dai bai in dai bai in dai bai zama ya ya canja canja wanda yake eh, eh, eh, ya fitar da shi daga ma'anar ruwa ba ai da yi wannan ku ya yi farin ma shikenan zai sani to shikenan kawai kawai magana magana a hanaf da da sibiru taimiya da su hanabila muhimmin kasa ma ya kawo in ce kwano ya ƙune yana zubar da ruwa ɗebo kasa a zuba kuma da rani a to kasa kuma wannan mai matsalan ba kasa za su san ba a to kasa ba shi kasa wannan ba ba- ba karat na ce su ma ga su masu da wannan abin da zaka kawo in wannan kake magana akwai maganar wasu da cikin ahlul mazhab akan kaga mi magana kan eh, ruwa da yake rububan sa ya canja saboda gishiri to in ya zama gishirin ba a wajen yake rayuwa ba na ɗibo shi na sa a wurin shi wannan eh, ya canja shi yana daga malamai sai riga sun mai da wanda ya zama ya zama wato sun ittiradin wannan hukuncin mutakar ko gishirin ya shiga kawai wannan kawai ka je ka ci ta yi mutakar bai fita daga wani ma'ana mai yawa haka ba in ya fita daga wani ma'ana sosai haka har ya zama kaman ruwa ne na girki to kaga yanzu ai ya zama ruwan sanwa kuma eh ya zama ruwan sanwa eh ya zama ruwan miya da sauransu Mm. abin da kun- abin da za ku lura dai anan kawai shine in ya canja baki daya waɗannan abubuwa guda uku in ya canja baki daya to shikenan yanzu kaga ba za ka yi amfani da shi ba wannan bai da jima in kuma bai iya canja shi daga ma'anar ruwan ba an fahimta ya zama har yanzu dai za a iya kiran wannan abin ruwa to yanzu wannan abin a wajen ahnaf da hanabila da su ikhtiyar da su ibnu taymiya yana ganin a bar mutane cikin saukin ubangiji yanda ubangiji ya ba musu ya ba su cikin sauki eh kawai a bar su cikin amfani da abin su ana kamar ruwan da zai ji a ƙarshe ɗanɗanon shi ba zai zama ya canja ba.
to ai nan nan ba zai zam- ba zai zama mai ya tsani ba
Saboda na ga inda misali dan da kawa muka yi muka mai da shi ruwan madaci to amma shi yanzu wannan ruwa ne a sawa ne a ciki saboda tsawon zama da yi ya zama har ya bashi wannan ma'anar ma'anar din kuma abin da zaka inda zaka gane haka kaddara akwai rafi sai da libidin take yawan faduwa in ta fado da iyayenta da waye ai shin ciwon suke da zai canja wani abu to aka ga kuma mai cewa kuma da Allah da wannan ba saboda ya zama inda ke rayuwa to duk wani abin da yake ab- ab- abubuwa ne wanda ba za su raba ba za su hana kuma shi ba zai iya daina amfana da wannan ruwan ba dan da yawa ya mai da shi mai daci za a nan musamman da ma'adin sa to da ra'ayin su a hanaf ya fi nuna wato eh, sauki na shari'a ya fi nuna sauki na shari'a ra'ayin wannan an kulle shi sosai gaskiya eh to ba zan ce wannan ba amma dai an dai kulle sosai a- abin ya yi tsanani sosai na malam kenan da yin amfani da wannan ruwa yana a matsayin babin ijabi jawaz a su ba sun yi tafiya ba wai ga jawaz suke ba kawai a yanzu kaga su yanzu mata in suka sa dan sa wannan abubuwan na na gyaran jiki a jiki su yanzu jawazi ne a wajen su kawai wato kawai su fa wannan suna bukatar su yi ne kar ka ce in ka ce kawo ko jawaz ko da abu sai ka- ka- kaman kana da dan sufin ya wani karhanci to su su wa'annan ba wai karhanci ba su wasu da karhanci cewa suke kawai wannan ma'un mutlaq ne shi ka fahimci maganar yawwa saboda haka wannan an yi ne dan a ba mutane sauki kai yanzu kai zaka ba za ka suwanta wannan ba dan kai galibi baka da bukata wani abubuwa amma kamar yadda na faɗa mata suna da bukata irin wannan ruwaya sosai na su sanya wasu abubuwa a ciki kuma gashi abin da ka faɗa gashi muna sa ali muka ji ɗanɗanon sa haka wani ɗan ɗanɗano kaɗan wannan ba zai zama wani matsala ba Eh, shi ma sai zama kamar an yi ilhaƙinsa da da da da da shi wanda ke karar ɗin inda ke matabbacin sa ne wurin To, za mu mun kawo ban kan babi za mu yi tsayawa na ko? Mun yi mun yi awa biyu na.
a game da magana da ta sa akwai lokacin da muke kai magana da cewa wanda ta sa ta kishi Na'am.
a ƙasa Eh, kenan ko na- da wani abu.
na'am.
amma a kaya kuma ka dan tsayi ko ka shafe
Eh, wanda ma akan ba su wannan matsalar masu koyo ko wani abu eh a- a- ni wannan eh, ina jin ko shirye ne ko shekaran jiya ne? Wani ba wanda ya sake tambaya na cewa wai an yayi baki a gidan shi. Ah, Yaro an ɗauki abin famfas sai ya dinga daga. A ci a a barwan aka naɗa bargo aka aka mai da shi bayan wani lokaci aka kawo mishi bargo mai ɗakinsa ta ce ta ta neman inda wannan abin ya ɗaga shi ba ta gani ba. na ce wai ya kamar ya taɓa tambaya na yadda kafa ɗin nan kamar ya taɓa tambaya na ce ba komi na ce babu komi aka yi babu saboda ah, malikiya su ne suke cewa muzilun najasa abu ɗaya ne kawai shine alma ba ba ba malikiya kaɗai ba wasu daga cikin malamai amma wasu daga cikin malamai suna cewa a'a daga cikin hujja shine hujjan wannan wajen ila tiliyal ard masjidan wa tahura tahur din shine da yawa anzalna min sama'i ma tahura sadaka ita ma ta zama mu- muzil muzil najasa ita ba a al'arab muzilatun najasa banda shi kuma akwai iska ya daidaita shi banda shi akwai zo da ayan kawai haka kawai in daddanna mishi haka ya bushe har ya zama ya saboda in ka ce wannan yanzu sai a shiga lokacin ruwa ko lokacin sanyi ko wani abu ah, ba lo- lokacin ruwa afwan sai ga duk ka je ka shiga ɗakin ka duk a bata maka ɗaki da- da- da- da hamamin abu ka ce wai aka yi kaza ya faru wai ya wani wani ne ya- ya ya fari sai me za a bata maka gida a nan ko kawai wasu abubuwa a fifesa kawai shi kenan ka zo ka ci gaba zaman ka a wurin babu komi babu komi a kanka babu komi a kanka duk mutukar najasa ta canja ko da me ta canja ko da me ta canja inda ta canja din ko ba da wani ruwa ne ba to ibn hazm zahiri ibn taymiya da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan shi ta canja
ita ce ita ce ɗaharatul istihada eh ɗaharatul istihada
isti- istihalatu eh, i- i- istihalatu najasa ga maganar ibnu eh, ibnu hazm zahiri in kuna so yake cewa idan sahalat sifatu ainun najasa idan sifan ainin ita wannan najasa din da da kake kanta kuru'u da canja fa batala anhu al-ismu alladhi bihi wa da zalika al-hukm sunan da saboda shi da aka ce miki najasa din to ba da canja ba to shikenan wa kuci ya ka kuma ya kare wannan shine magana zabin ba yawa daga cikin malamai shine za- zabin eh, su ibnu taymiya su ibnu eh, shaykhul albani da sauransu duk suna gina shi akan fadin Allah ta'ala majala alaikum fi dini min haraj wannan abubuwan da an gina su ne kan sauki eh akwai magana mai tsawo kan wannan in aka sa- sake samun munasaba wataƙila za mu za mu wannan eh, ko iya da shi na fa aka dauko ka je ka fesa a wajen ka fesa ka fesa ka fesa ya fayi na'am المشقة تجلب التيسير eh to ai su da su ba sa cewa mushi mushaqqa ba sa su ba sa cewa mushaqqa su sa cewa mushaqqa mushaqqa ce ita su ba sa cewa ba sa cewa mushaqqa bace ai inda zan da akwai abin da zaka sa su sun iyakance tsarkakewan ne da wad- da ruwa mu kuma shine muke cewa iyakance tsarkakewan da ruwa wannan akwai wato nusus da yawa wanda suke nuna ba haka abin ke ba eh saboda ga kasa ga abubuwa ne da yawa ga shi kan shi iska din da sauransu insha Allah in dai babu wani babu wani abu sai mu sai mu dakata nan abu da makarantar da Allah ya bamu lada abu da muka kusa da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh